أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله من أتشن ديواني نعلقمة الفعل za mu tashi daga inda muka tsaya a baitin da muka kwana alƙamatul fahal yana magana ne game da jarumtar wannan sarki wanda har yake cewa taqaddimuhu sarki kai ka gabatar da yaki akan su hatta ta giba hujuluhu har sai da kafar daukin ka ta nutse a cikin jini wa anta libaybid da'ina durubu hakika kai mai fasawa ne a kwalkwalin nan na sarki mazahiru sirbalayi hadidin alaihima aƙila siyufin mik zamun wara subu mazahiru silbalai hadidin alaihima aƙila siyufin mikdamun wara subu mazahiru silbalai hadidin mazahiru shine mai mabayyanin mana shi sarki kenan mazahiru shine mai mabayyanin sirbalai hadidin silke biyu na yaƙi alaihima a kansu a ƙila siyufin akwai wani zaɓaɓɓen takwabi mekzamun wanda yake mai yankewa rasubu wanda yake mai tsagawa a nan da yace mazahiru sirbalai sarki ne mabayyanin sirbalai silke biyu ne hadidin na ƙarfe mana sarki in ya tashi sa silken ma guda biyu yake sawa ɗaya kan ɗaya silken ma biyu yake sawa shine mazahiru shine mabayyanin sirbalai hadidin silke biyu ne na yaki alaihi ma aqila siyufin akan su kuma akwai wani zababban takwabi mekhazamun wanda yake takwabi ne mai yankewa rasubu wanda yake takwabi ne mai tsagawa shine rasubu mai tsagawa ko kuma kace rasubu takwabi ne mai nitsewa wannan an sare abu da shi sai ya nitse ya shiga cikin wannan abu فجالتهم حتى تقوك بكبشهم وقد حان من شمس نهار غروب فجالتهم حتى تقوك بكبشهم وقد حان من شمس النهار غروب فجالتهم kai ne karin jaye su sarki shine fajalattahum kai ne karin jaye su hatta ta ƙauka har ya nisanta tsakaninka bi kafshihin da shugabanninsu mana kai ka yaƙe su har karin jaye su har ya zama shugabanninsu sun yi nisa da kai kafshu a nan yana zuwa da ma'anar shugaba ne fajalattahum sarki kai ne karin jaye su a wajen yaƙi hatta ta ƙauka har suka nisance ka bi kafshihin da shugabanninsu mana har shugabanninsu suka nisance ka wa qad hana min shamsin nahara gurubu wa qad hana gurubu kuma lokacin faduwa yayi min shamsin nahari ga rana ta wuni kaga misali yaki ya tashi kenan an yaki karin jaye su har sun yi nisa da kai kuma gashi dare yayi kaga an hura usur kenan an tashi eh تجود بنفس لها يجادل بمثلها وأنت بها يوم اللقاء تطيب تجود بنفس لا يجادل بمثلها وأنت بها يوم اللقاء تطيب تجود بنفس sarki kana kyauta bi nafsin da abubuwa masu tsada wannan nafsin ina mana nafsun nafisin kana kana kyauta bi nafsin da wasu abubuwa masu tsada la yujadu babu wanda yake iya kyauta bi misliha da irin kwatankwacin wannan abin da kake kyauta da shi wa anta biha wa anta hakika kai sarki biha ka kasance yawmal liqa'i ranar haduwa da makiya ta dibu kana mai cikin kwanciyar hankali kana mai nishadi mana da yadda yaƙi kai ga tashin hankali amma saboda tsabar jarumtarka kai lokacin da ake yaƙi ma lokacin hankalinka a kwance ki shine ta ɗibu kana cikin kwanciyar hankali yau mallika ira da haɗuwa da makiya shine ta judu kana kyauta bi nafsin nafisin to shi share nafisin din kana kyauta bi nafsin nafisin mana da wani abu mai tsananin tsada la yujadu wadda ba a iya kyauta bi misli da irin kwatankwacin wannan abu amma kai kana kyauta da shi wa anta biha hakika ka kasance biha yawmal liqa'i ranar haduwa da makiya ta dibu kana mai nishadi kana mai kwanciyar hankali eh wa qatala min gassana ahalu hifaziha wa himbun wa qasinja dalat wa shabibu wa qatala min gassana ahalu hifaziha wa himbun wa qasun jadalat wa shabibu wa qatala haqiqa sarki kayaka kayaka shine wa qatala kayyaki min gassana a kabirin nan da ake kiransa gassanawa kayaki gassanawa ahalu hifaziha kayaki ma'abota mutuncinta shine ahalu hifaziha ma'abota kiyaye mutunci ma'ana a gassanawa ma kayaki manya-manyan su wa himbun hakika kayaki kabila nan da ake kiransa himbu wa qasun hakan nan qasu wa shabibu sannan shabibu wa jadalat dukkan wannan kabilun kayaki da su kuma karin jaye su shine wa qatala kayaki min gassana gassanawa ahalu hifaziha wadda suke ma'abota kiyaye mutuncin su ma'ana mutanen su manyan su masu darajar su ma kayake su wa hinbun kayake himbu wa qasun kayake qasu wa shabibu kayake shabibu duk kabilu ne jadalat kuma karin jaye su takashkashu takashkashu abdanal hadidu hadidi alaihimu kama kashkashat baisal hisadi janubu a yake cewa ta kashkashu abdanul hadidi alaihima kama kashkashat baisul hisadi janubu ta kashkasha abdanul hadidi jukkuna na karfe mana na nufin sulke na yaƙi kenan shine abdanul hadidi abdanul hadidi jukkuna na karfe yana nufin sulke ta kashkasha sai ka ji yana ƙara alaihimu lokacin da kake yaƙarsu kama kashkashat kama kamar yadda baisul hasadi busasshiyar shuka kashkashat take ƙara janubu lokacin da ta hadda iska janubu lokacin da ta hadda iska kamar yadda in aka samu amfani wanda ya bushe aka shuka dawa ko gero ya bushe in iska tana kada shi kamar yadda zaka ji wannan karar wannan abin lokacin da iska take kada shi to haka silke yake kara na karfe lokacin da sarki yake yakar waɗannan kabilu shine takashkashu abdanul hadidi jukkuna na karfe yana nufin silke na yaki takashkashu zaka ji yana kara alaihimu lokacin da kake yakar waɗannan kabilu kama kamar yadda baisul hasadi busasshiyar shuka kashkashat take kara janubu lokacin da ta da iska wacce take tasowa daga dama ka anna rijalal ausi ta hatala banihi wa ma jummi'at ja'lun jallun ma'an wa atibu ka anna rijalal ausi تحت لبانه وما جمعت جل معا وأتيب كأن رجال الأوس kai ka ce mazaje na kabilar aus sunan kabila ce ta larabawa sananniya ka anna rijal ausi kai ka ce mazajen nan na aus ta hata labanihi suna karkashin ta hata labanihi suna karkashin kirjin dokin sa ne wa ma jummi'at da kuma abin da aka tattara jullun gaba ɗaya wa ma jummi'at jullu da kuma abin da jullu suka tattara su ma kabila ce ma'an gaba ɗaya wa atibu da kuma abin da atibu suka tattara ma'ana duka kamar suna ƙarƙashin wuyan dokinsa ne shine ka annar jalal ausi kai ka ce mazajen nan na aus ta hata labanihi suna ƙarƙashin ƙirjinsa ne wa ma jummi'at da abin da jallun wannan kabila jallu wa atibu da kuma atibu jama'at suka tattara ma'an gaba daya raga fawqahum saqbul sama'i fadahirun bi shikkatihi lam yus talab wa salibu raga fawqahum saqafu sama'i fadahirun bi shikkatihi lam yus talab wa salibu raga fawqahum saqabu sama'i ɗan taguwar nan na sama saƙabu shine ɗan taguwa saƙabu sama'i ɗan taguwar nan na saba mana kai ka ce saƙabu sama'i ɗan taguwar nan na sama raga shine yayi ƙara fauqahum a saman su mana saƙabu sama'in nan suna nufin kamar taguwar annabi salihu kenan taguwar annabi salihu lokacin da aka kashe guda ɗaya daga ciki ita 'yar ta fito ta yi kuka to wannan kukan da ta yi ya tambaya kuka nawa ta yi da suka faɗi adadin kukan da ta yi sai ce to iya kwanakin da za su yi kenan a duniya to saboda haka sai ya siffanta yaƙar da sarki ya musu kamar taguwar annabi salihu ne ta yi kuka a kansu shine saqabu sama'i dan taguwar nan na sama mana taguwar annabi salihu raga fauqahum kai kace shine ya kara fauqahum a saman su fadahibun sannan sai wani mai faduwa wata nuskar kuma fadahisun in ka ce dahidun shine mai faduwa in ka ce dahisun kuma mai takawa to tamu dai dahidun ya ce fadahidun sai wani mai takawa bishikatihi da makaminsa lam yustalab akwai wanda ba a cire masa kaya ba wa salibu sai kuma wanda aka cire mar kaya mana wannan azaba da ta shafe su kai ka ce lokacin da aka halakar da adawa ne kai ka ce lokacin da aka halakar da adawa ne taguwar annabi salihu da ta zo ta yi kuka to wannan azaba da ta sauka musu lokacin da sarki ya ke su to kamar irin azabar da aka saukar wa samudawa ne afuwar na cewa adawa samudawa shine saqabus sama'i nan taguwan nan na sama raga fauqahum kai ka ce shine ya kuka a saman su fadahidun sai daga cikin su fadahidun sai mai faduwa bishikkatihi da sulkinsa lam yustalab wanda ba cire masa kaya ba wasalibu da kuma wanda aka cire mar kaya salbu shi ana yi a yaƙi idan mutum aka kashe shi a wajen yaƙi ana cire mar kayansa shine salbu a cire masa sulkensa duk wani abu mai tsada a cikinsa a cire shine salbu to lam yustalab ba a cire masa sulke ba wasalibu da kuma wanda aka cire masa sulke ka annahu musa bat alaihim sahabatun sawa'iqu halidai rihin na dabibu ka'anna hum ka'annahum sabat alaihim sahabatun sawa'iquha lidairihin na dabibu ka'annahum kai kace su sabat alaihim sahabatun sahabatun wani irin girgije ne sabat alaihim ya zubar da ruwa akan su mana yadda sarki ya yaƙe su ya yi kace-kace da su kai ka ce wani irin girgije ne ya zubar da ruwa a kansu shi ne ka annahumu kai ka ce sahabatun wani irin girgije ne sabat alaihimu ya zubar da ruwa a kansu sawa'iku ha tsawar wannan hadirin shi ne sawa'iku tsawa da ƙarar da take cikin wannan hadirin liƙairihinna ga tsuntsayensu da bibu masu rarrafe ne bara kai ka ce ruwa ne ya zuba a kansu irin ruwan da idan aka yi shi saboda tsananin tsawarsa da iskarsa za ka samu tsuntsaye ma ba sa iya tashi sai dai ka ji tsuntsu sai dai ka rika samun sa a ƙasa lokacin da ake da tsuntsaye sosai in aka yi ruwan sama sosai mai iska akan fita bakin gari a ta ɗiban tsuntsaye za ka samu tsuntsu baya iya tashi saboda tsantsar tsawa da ruwa to shine ka annahumu in kaga waɗannan kabilu da sarki ya yaƙe su kai ka ce a sahabatun wani irin girgije ne sabat alaihimu ya zubar da ruwa a kansu sawa'iqaha wanda tsawar wannan hadirin da cidarsa litsairihin daga tsuntsayensu da bibu mai sa rarrafe ne eh falam tamji illa shad batan bila jamiha wa illa dimirrun kall kanati najibu falam tanju illa shabadatun illa shab shadabatun bil jamiha wa illa dimirun kal kanati najibu falam tanju a wannan yakin da sarki ya musu falam tanju babu wanda ya tsira illa shadabatun sai wata taguwa sai wata doguwar taguwa shine shadabatun sai wata doguwar taguwa bil jamiha tare da linzamunta wa illa dimirru sannan kuma sai wata sai wani doki mai dan kwararren ciki shine wa illa dimirrun sai wani doki mai dan kwararren ciki kalkanati in kaga cikin sa kai ka ce mashi ne najibu wanda yake zababbe mana ba wanda ya tsira sai irin wannan wa illa kamiyin zo hifazin ka annahu dimab talla min haddiz ziba ikadibu a wa illa kamiyun zo hifazin ka annahu bimtalla min haddiz zibati kadibu a wa illa kamiyun sannan a wannan yakin babu wanda ya tsira shine wa illa kamiyun sai wani irin jarumi zu hifazin ma'abocin ɗaukaka ka annahu idan ka ga shi wannan jarumin da ake ganin ya tsiran ka annahu kai ka ce bimabtalla saboda jikewa da yayi kadibu kai ka ce an kwaɓe shi ne an shafe jikinsa da lalle ne min haddi zubati saboda kaifin takuba mana ba wanda ya tsira sai jarumi shi ma jarumin da kake ga ya tsira in ka gan shi saboda ya jike da jini kai ka ce lalle aka kwaba aka shafe jikinsa gaba ɗaya da shi za ga yayi jajir a cikin jini shine wa illa kamiyu sai wani sadauki zo hifazin ma'abocin ɗaukaka ka annahu kai ka ce shi bi mabtalla saboda abin da ya jike min haddin ziba kazibu a bi mabtalla a saboda jike wanda ya kazibu kai ka ce kwababban lalle ne min haddin bubati saboda kaifi irin na mashi saboda kaga a wannan ya koda sarki game da jarumta sarki da kuma waɗanda suka yaƙe shi suka zo ya ƙasa ba su ji da daɗi ba wa fi kulli hayyin qad kabatta bi ni'matin fa huqqali shasin min nadaka zanubu wa fi kulli hayyin qad kabatta bi ni'matin fa hukka li shafin min nadaka zanubu wa fi kulli hayyin a cikin dukkanin wani dangi na larabawa qad kabatta bi ni'matin haqiqa kai ne ka karkado musu da ni'ima khabada shine karkadowa idan makiyayi yana kiwo zaka same shi baya rasa sanda idan aka samu bishiya mai ‘ya'ya ko mai ganye wanda wanda dabbobi suke ci to zai rika sa wannan ganyen zai rika sa wannan sandan na sai na bugo wannan ganyen to wannan bugowan shine kabaɗa ina ta faɗa a nan bahaushe ya samu jiran gawan shanu saboda mai mai kiwon shanu ‘ya'yan gawo yana daga cikin ‘ya'yan da dabbobi suke so sosai saboda haka mai kiwon shanu idan ya zo da dabbobin sojan gawo zai rika jefa wannan sandan yana kado musu su kuma su rika ci to su kuma ga shanu saboda da suke son san gawo wata ran ba sa tare da mai kiwo ma sai su zo bakin gawo su tsaya suna jira wai ko ƴaƴan gawon nan za su faɗo su ci to a nan bahaushe ya samu duk abin da kake jiran tsammani abin da babu garanti zai samu ko ba zai samu ba in zai samu ma ba a san yaushe ba ne to anan ba haushe yake cewa jiran gawan shanu saboda haka yace wa fi kulli hayyin a cikin dukkanin wani dangin larabawa kad ka batta bi ni'matin haqiqa kai ne ka karkado musu da ni'ima fa hukka lishasin to ya wajaba lishasin ga dan uwana shasu zanubu ko da guga daya minna daka daga kyautarka a ni'imar nan da ka karkado wa dangin larabawa suke ci to ko da guga ɗaya ne a taimaka a ba wa shasu daga wannan ni'imar ma'ana shasu ɗan uwansa ne saboda haka wannan baitin shine wanda shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nahu yace duk wanda aka yi ba wa annaba aka yi wakar ba yace bai dace da wannan baitin ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya dace da wannan baitin wa ma mislihu fin nasi illa qaliluhu musawin wala danin lizaka qaribu wama misluhu fin nasi illa qabiluhu musawin wala danin lizaka qaribu wama misluhu fin nasi babu kwatankwacin sa fin nasi a cikin mutane illa qabiluhu sai dai jama'arsa babu kwatankwacin sarki a cikin mutane in ba kabilarsa ba kabilarsa dai kadai suke da irin abin da yake da akwai kaga anan ya yabi sarki kenan tare da kabilarsa kaga anan yana na cewa sarki ba shi kadai ne mai karanci ba a'a duka kabilunsu ma haka suke shine wa ma misluhu babu kwatankwacin sarki fin nasa cikin mutane illa qabiluhu sai sai jama'arsa musawi babu wanda zai daidai da sarki wala dani kai babu ma wanda ya kusa yayi irin abin da sarki yake li zaka qaribu kai ko makusanci babu shine wala dani wala musawi babu makwa wanda ya daidai da shi wala danin ko wanda zai kusance shi qaribu wanda yake makusanci ko kuma ka ce wa ma misluhu fil nasi babu kwatankwacin sarki a cikin mutane illa qabiluhu sai qabilarsa qaribu wanda suke kusa da shi masawi babu wanda zai daidai da sarki a cikin haka wala dani ko wanda ma yi kusa da sarki da zalika a cikin wannan abu eh fala tahrimanni na ilan anjana batin fa inni mur'un wasdal ibabi garibu a fala tahrimanni fala tahrimanni na'ilan an janabatin fa inni mur'un wasal kibabi garibu fala tahrimanni yace sarki fala tahrimanni kada ka haramta min na'ilan wata kyauta an janabatin saboda nisan da ne da kai anan aka samu sunan janaba janabatin shine nisa ana aka samu sunan janaba saboda mi idan mutum akwai janaba a jikinsa ba zai karanta alkur'ani ba ba zai ɗauki takaddun alkur'ani ba ba zai shiga masallaci ba ba zai yi ɗawafi ba to ana aka samu sunan janaba ake ce mata janabatin saboda nisantan wannan abubuwan fala ta harimanni sarki kada ka haramta min na'ilan kyauta an janabatin saboda nisan da ne da kai fa'in nimru'un hakika ni wani mutum ne wasal kibabi wanda yake cikin wata wasal kibabi wanda yake tsakiyar wata kubba garibu kuma bako ne saboda kaga bako ayala taimakon sa shine fa in nimru'un hakika ni wani mutum ne wasal kibabi wanda yake tsakiyar hema garibu wanda yake bako falastali insiyin walakin limal akin تنزل من جو السماء يصوب فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب ƙarshe bayan alƙamatul fahal ya zuga sarki ya koɗa shi ƙarshe sai ce falasta li'insiyin kai sarki kai fa ba ma mutum bane shine falasta li'insiyin kai fa ba ma mutum bane walakin li mala'akin kai kai dai mala'ika ne tanazzala min jawi sama'i mala'ikan da yake sauka daga sararin samaniya ya subu sai ya kasa kasa ya zauna da mutane saboda iya mu'amala da su ma'ana sau tsabar girman sarki da kyautarsa da karamcin sai ce kai sarki ba ma mutum bane kaga ya koma kisar annabi yusuf kenan ko falan mara ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara suka ce in haza illa malakun karim to larabawa sun saba a al'adarsu idan mutum ya zo da wani abin mamaki to suna siffanta shi da mala'ika kamar yadda matan annabi yusufa suka siffanta shi da mala'ika to shi ma alkama saboda koda sarki sai ce sarki ba ma mutum bane shine falasta bi li'insiyin kai sarki ba ma mutum bane walakin li mala'akin kawai fa mala'ika ne ma tanazzala min jawi sama'i wanda ya sauka daga sararin sama ya subu yayi kasa kasa wallahu ta'ala alam nan ita ce karshen wannan kasidar ta kare za mu tashi kuma wata daban Allah yadda